الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar biyu ga watan sha'aban shekara ta 435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 31 ga watan biyar shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata na'am
abin da muke tambaya da mutum karba wanda mutum zai aure ana rubuta wannan karanta yana da illa a suna
kamar ni kar fara wanda mutum zai aure a ce wani wani za a aure tsakanin wani da wani
wai sanarwa ta aure tana da illa a musulunci kamar yadda za a rubuta iyallan wani da iyallan wani da iyallan wani suna gayyatar jama'a a rana kaza a lokaci kaza domin aurar da 'ya'yansu wani da wanci wannan matsayin shi halak ne sanarwa domin halarta wato ta daura aure wannan matsayin shi halak ne da dukkan wata gayya da za a yi wannan duka ba laifi iya abin da yake haramun shi ma kuma sanarwa wadda take kamanceceniya da tamaguzawa kafin musulunci wato bangaren mutuwa kenan wanda ake kiran shi anna'ayu wanda shi kasancewar kayyako kala biyu ne kamar yadda bayani ya gabata akwai wanda ya halatta wanda ya halatta shine da za a raba a shaida ma jama'a wani dan wani Allah ya masa rasuwa a lokaci kaza za a yi jana'izar shi wannan ba laifi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ma sahabbai ya kun mutuwar najashi amma irin na jahiliya da za a tura mutane su ringa bin kan titina magama magama suna daga murya wane dan wane mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza suna gididdiga ayyukansa na kwarai suna yaban shi Allah ya masa rasuwa wannan shine haramu kamar yadda nasi ne wanda ya tabbatar da haramcin haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sanarwa ta daura aure wannan ba laifi na'am kamar yayin da imam ya gama sallah sai su su fara sallah kuma sai a samu wanda za a za a samu kamar sallan magruba su taso su cika suna suna suna nafi da ta bayan sallan magruba da suke shin baya cin karo da wancan hadisi da yake cewa ai babu sallah yayin da aka yi ka ga wasu sun kama bayan sallah
wai bayan limamin ratibi ya gama sallah wasu jama'a sun tashi suna na filfili wasu kuma sun zo waɗanda ba su samu jami'i ba za su yi jami'i shin waɗanda suke na filfili za su iya shiga ƙarƙashin yake cewa idza uqimatis salatu fala salata illa allati uqimat ba sa shiga ƙarƙashin wannan hadisi su waɗannan sun yi sakaki jami'i ya kuce musu idan suka zo ba laifi sukan iya haduwa su yi jami'insu shi wanda zai yi nafila in ya ga za su yi ba laifi yakan iya bin su shi aniyar nafila su kuma suna farilla an gane ko kuma ya halatta su su yi jami'in su can daban shi ma ya tashi ya yi nafilarsa wannan ana magana hadisin a lokacin da ya zamanto ga limamin ratibi za a yi jami'i kai ka zo ka shagara da wata nafila ko wata sallah ta daban shine bai ya dacewa na'am mutum ne su sallah to an gabace shi da yaran goyi na bai samu bai gama ba ko yake maimaita yake yin ramuwar sallah na kuma yake bai samu ba ana iya bin sallah kuma ba ku samu wani wai ya halatta abin masaruki sallah misali mutum ne wani abu ya kubce masa na sallar liman bayan salamcewar limami sai ya tashi yana ciko abin da ya rage masa idan ka zo za ka iya kabbarawa ka bi shi kwarai da gaske babu dalilin da ya haramta yin koyi da masubuki tare da cewa wasu malamai sun karhanta haka amma babu dalilin da ya hane don haka idan ka tarar da mutum yana sallah bai shafe ka ba sai ka san wace sallah ce yake farilla ce yake ko nafila ce yake ko ci ko abin da ya rage masa ne iya abin da za ka yi sai ka koma damar shi ka kabbara ka bi shi idan ya salamce abin da ka samu sai ka tashi ka ci ko iya abin da ya rage maka na'am wai misali a sallar isha ka samu raka'o'i biyu na ƙarshe idan ka tashi ramuwa za ka yi ko ciko za ka yi iya abin da za ka yi ciko za ka yi idan ka tashi waɗannan raka'o'i biyu da za ka zo da su fatiha za ka yi kaɗai a ɓoye ba tare da sura ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu abinda kuka tarda na sallar liman manzon Allah ya ce ku sallata abinda ya kubce muku ku cika tare da cewa malaman malikiya da malaman hanafiya su suna ganin cewa ramuwa za ka yi kenan in ramuwa za ka yi waɗannan raka'o'i biyu da ka samu na ƙarshen sallar liman kai su ne na ƙarshen ka idan ka tashi kenan sai ka ramu raka'o'i biyu da suka kuce maka kai fatiha da sura a bayyane tare da cewa magana mafi rinjaye ciko za ka yi ba ramuwa ba kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da haka na'am a maza su maktada biman wai misali mutum ne ya yi kokonto game da adadin raka'o'i na sallah kun zo masallaci sai ka ringa kokonto shin kai ka samu limami a raka'a ta farko ko kuma a ta biyu ce kai kuma ga wani tare kuka shigo masallaci da limami ya salamce sai kaga wanda kuka shigo tare da shi bai tashi bai miki a wannan lokaci kenan kokwanton sai ya gushe ka sami yakinin cewa ka samu raka'o'i hudu kenan cikakku wannan ya halatta kana da karina da ta tabbatar maka kenan ka samu sallah cikakka ko kuma wannan wanda kuka shigo tare da limami ya salamce sai kaga ya tashi ya meke to a wannan lokaci ne zaka samu yakinin cewa kai ma ashe sallah bata cika ba dole ka tashi ka ciko abin da ya rage maka wannan ya halatta lokacin da mutum ya dan samu kokonto akan haka shin na zo ne a raka'a ta farko ko a ta biyu kai kuma ka tabbata ba kai kare ka zo ba ga wanda kuka zo tare da shi kenan anan ba laifi kana iya lura da halin da ake ciki game da shi in limami ya salamce kaga wannan ya salamce to kai ma sai ka salamce kenan sallah ta cika in kaga ya tashi kenan zai ci ko abin da ya rage masa kenan anan kai ma kokonto dole zai gushe kenan ka tabbatar da cewa kai ma akwai abin da ya rage maka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul jana'is mun tsaya karshen wato babi na 52 wanda kafin shi da babi na 51 na bayani ne dangane da wato tsaya ma gawa a lokacin da za ta wuce ko kuma a lokacin da kake tare da ita ba za ka zauna ba dole za ka ci gaba da tsayuwa sai idan an aje ta akan ƙasa ma'ana lokacin da aka zo makabarta shine malam ya zo da hadisin amir ibn rabi'a Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza ra'aytumul janazata faqumu laha hatta tukhallifakum aw tuba manzon Allah ya ce idan kun hango gawa za ta wuce manzon Allah ya ce faqumu laha ya ce ku tashi ku zai tsaya mata hatta tukhallifakum har gawar kenan ta ba ku baya ma'ana idan kuna zaune aka zo za a wuce da gawa ta gabanku sai ku tashi ku tsaitsaya har gawar ta wuce idan ku kuna cikin tafiya ne sai ku dakata ku tsaya har gawar ta baku baya in kwa kuna tare da ita ne to ba za ku zauna ba ko da kun gabace ta zuwa makabarta sai an kawo gawa an aje shine yace auto ba ko kuma an aje ta kenan akan ƙasa wannan a farkon musulunci ne an gane Allah ya shar'anta mana akan harshen manzansa idan an gagawa to baya halatta a ci gaba da zama dole a tashi a tsaitsaya har ta wuce ko da gawar arni ce kamar yadda hadisi yake cikin sahihul bukhari an wuce da gawa wasu sahabbai sai suka ki tashi su tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya tsaya sai suka ce ya rasulullahi ai gawar bai hude ci manzon Allah sai yake cewa alaysat nafsan gawar bai hude ba rai bace ba don haka a wata riwaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innama taqumuna i'zaman lillazi yaqbidu an-nufus kuna tashi ne kuna tsaitsayawa kadai saboda girmama wato ubangijin da ke karbar wato rayukan bayinsa an gane ku don haka a lafazi na ibn hibban ya ce innama ta kumuna izaman lillahi lazi ya ƙabi arwa cewa kadai kuna tashi ne kuna tsaitsayawa saboda girmama ubangijin da wato ke karbar rayukan bayinsa a wata riwaya yake cewa inna ma qumna lil malaika kusan da cewa muna tashi ne mu tsaya wato saboda mala'ikun Allah subhanahu wata'ala in ka tashi ka tsaya saboda mala'ika ba ka tsaya ma mala'ika bane a karan kansa ka tsaya ne saboda ubangijinka wanda ya umarci mala'iku dangane da karɓar rayukan bayansa to don haka a wata riwaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin hadisin Jabir a cikin sahihu Muslim manzo Allah sai yake cewa innal mauta fazun yace lalle mutuwa wato wani firgici ne wanda yake mai girma abun tsoro ne abun firgici ne sai yace fa idza ra'aytumul janazata faqumu idan kun hango gawa manzo Allah yace ku tashi ku tsaya to tare da cewa a babu na hamsin da biyu nan malam ya zo da dalilin da yake tabbatar da cewa wancan hukunci an shafe shi na tashi a tsaya ma gawa don haka kamar yadda muka yi bayani a cikin ahkamul jana'iz na shekun wani na wato nasiruddin al-albani Allah ya ji kansa ya zo da dalilan da suka tabbatar da cewa wannan tsaya ma gawa ta fuska biyu gaba ɗaya an shafe shi tsayawa idan an ganta za ta wuce ga wanda yake zaune ko ga wanda yake tafiya ya tsaya cewa sai ta ba shi baya da wanda yake tare da ita ya raka ta zuwa makabarta cewa ba zai zauna ba sai an aje gawa a kan ƙasa gaba ɗaya wannan an shafe shi kamar yadda a darasi da ya gabata mun karanto dalilan da suka tabbatar da shafi wannan hukunci na farko wanda hadisi ya kai kusan biyar wanda galibinsu daga aliyu dan abi talib suka zo Allah ya kara masa yadda yau za mu tashi kenan babi na gaba qala abu isa muhammad ibn isa at-tirmidhi rahimahullah باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا قال حدثنا أبو كريب ونصر بن عبد الرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القطان البغدادي أنهم قالوا حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا قال وفي الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة وابن عمر وجابر رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن قريب من هذا الوجه al'imamu turmizi Allah ya ji kansa ke faɗa cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na faɗarsa da ya ce Allah lana wa shakuli gairina wato loto manzon Allah ya ce lana wannan shi ya fi dacewa da mu sai ya ce wa shakku wato tsage maza Allah ya ce na shi ya fi dacewa ga waninmu ma'ana waɗanda suka gabace mu na muminai shi ne nan malam ya shigo da hadisin abdullahi ɗan abbas Allah ya ƙara musu yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah lana wato manzon Allah ya ce loto ya ce shi ya fi dacewa da mu washakuli gairina sai yake cewa tsage wato shine ya fi dacewa ga wani mu ma'ana shi suka fi so abinda ake nihi da allahat asalin kalima ta allahat a yare na larabci shine almai ma'ana karkata kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa walillahi la asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi سيجزون ما كانوا يعملون da fadarsa innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina haka nan fadarsa wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikihu min azabin alim abinda ake nihi da Allah da shine almail ma'ana karkata to amma ma'anar Allah da anan wato shine yin lutu a bangon alƙibla ta kabari misali idan aka yi katar rami bangon alkibla na kabari sai a yi wani loto ma'ana a yi rami a can karkashin ƙasa wanda wannan rami da ake yin loton da ake yi shi ne ake soka mamaci idan aka soka mamaci sai a kawo biragina sai a jera tsakanin birgi da birgi sai a kawo ƙasa sai a kwaɓa laka sai a toshe na daga cikin hikimomi na yin lahad kasancewar ya fi ashak wato ɓoye wari wanda yake na gawa abu na biyu kasancewar ko da namun daji wato ya tona to bayan da za a iya iske mamaci saboda shi mamacin yana cin gefe daban can karkashin ƙasa shi kuma idan aka ce ashak shine wanda ya fi shahara da cewa abdurrih wanda jam'unsa shine adriha idan aka ce ashak shine za a yi babban rami idan aka yi babban rami kuma a tsakiyarsa shi wannan babban rami sai a yi wani ɗan rami daidai wato gangan jikin mamaci shine wanda a hausa ake cewa uwa da ɗiya kenan idan aka yi babban rami a tsakiyar wannan rami sai a yi kenan rami wanda yake daidai gwargwadon jikin mamaci wanda daga an soka shi saman in ma a jera itaci ko kuma a jera buragina sannan sai a sanya wato laka a tushe bakin sannan kuma a mai da ƙasa duk da cewa galibi a nan dama a shab shine ake yi a yi katin rami sannan a tsakiya sai a yi ɗiya idan an saka mamaci sai a zo a jera itace idan aka jera itace sai a shimfiɗa tabarma a kan sannan sai a kawo laka sannan sai a tushe dukkan ƙofofin sannan sai a mai da ƙasa to shine a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce Allah lana wato luto manzan Allah ya ce shi muka fi so kuma shi ya fi dacewa da mu sai ya ce wa shakku wato yin tsage ko kuma ka ce uwa da ɗiya ligairina manzan Allah ya ce wasu mu shi ne suka fi so suka fi zaɓa ma'ana waɗanda suka gabace mu na muminai wannan kenan akan tawilin da malamai suka ma wannan hadisi kuma shi ne ya fi dacewa da shi tare da cewa wasu daga cikin magabata suna ganin haramcin yin ashak suna ganin cewa ba al'amari ba ne ba na musulmi don haka ya ce gairina ga waninmu dalilan da suka tabbatar da cewa da shi allahadikin da shi ashakin gaba ɗayansu sun halatta domin wato lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah ya masa rasuwa kamar yadda ibn maja ya rawaito hadisi daga aisha Allah ya kara mata yadda aisha take cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa rasuwa sahabbai sai suka samu sabani wani irin nau'i na kabari ya dace a ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin Allah ya kamata a yi masa ko kuma ashak kaga tun a nan za mu iya ganewa ashe da shi Allah halkin da ashakin gaba ɗaya sun tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana yin su inda ba a yin su ɗaya ake yi menene zai kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su samu sabani tsakanin su da suka saba wanne ya dace su ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ringa hayaniya har muryarsu ta ɗaukaka a wannan lokaci kuma gagawar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a shimfiɗe. Umar Allah ƙara masa yadda sai yake cewa la tashabu inda Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam hayyan wala mayyita. Ya ce kada ku ringa hayaniya kuna cacaniya a wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama halin yana raye ko halin yana mace. wannan na nuna mana irin yadda sahabbai suke darjanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kimanta shi yana raye Allah ya haramta ma mumene su daga murya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da muryarsa kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin sautin nabi to dan haka anan Umar yace kada ku ringa hayaniya kuna daga murya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halin yana raye ko yana mace kamar yadda yana raye Allah ya haramta mu to haka nan bayan mutuwarsa baya halatta sai a wannan lokaci sai aka ba da shawarar cewa to ya ya kamata a yi sai aka ce a aika ma masu ginin kabarin da shi wanda yake yin Allah hadikin loto da wanda yake yin uwa da diyar a aika musu wanda ya fara zawwa shi za a ba shi izinin ya gina ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kabari domin Allah ba zai zaba ma manzansa wani abu face wanda yake fiyayye aka aika musu da aka aika musu kai tsaye wato wanda yake yin allahad shine loto kai tsaye shi ya fara zawwa ya fara zawwa don haka da ya fara zauwa to shi ya gina ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan nau'i na kabari wanda ake kiran shi Allah kuma tare da cewa shi ash-shaqqin Abu Ubaida Allah ya kara masa yadda shi yake yin irin wannan uwa da diya a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga ya cewa sahabi ne wanda yake daga cikin sahabbai ma waɗanda suke manya masu daraja masu wato riko da amana to don haka a nan abinda muke so mu gane gaba ɗaya nau'in nan biyu na yin kabari dukkansu ya halatta illa kasancewar fiyayye daga cikinsu wato shine allahad sai dai ya kamata mu san da cewa shi Allah ba a kowane bagire bane ba na ƙasa wato Allah yake yiwuwa shi Allah yana yiwuwa ne a wurin da wato ƙasar ƙasa ce wadda take ta haƙo ba ta rubutawa don shi Allah wato Allah da a wuri wanda yake na yashi ba yanda za a yi kai kana yi ƙasa tana rubutawa don haka malamai suka ce musamman in ƙasa ta haƙo ce to abin da ya fi dacewa a yi Allah me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da aka masa tare da cewa kuma ko ƙasar haƙo ce ya halatta a yi ashaƙi shine uwa da diya amma in a wurin ya shine to wannan Allah da ba zai yi ba kenan dole a nan me za a yi ashaƙi za a yi shine uwa da diya shine a nan wato kenan abinda za ka fassara hadisin allahadu lana wato yin loto a wajen ginin kabari manzon Allah ya ce shine ya fi dacewa da mu kuma shi muka fi so wa shakku ligairina kenan yin tsage uwa da ɗiya kenan wasu mu shi suka fi so ma'ana su ne mominai waɗanda suka gabata na ahlul kitabi malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga jarir ibnu abdullah da Aisha Allah ya kara mata yadda shine hadisin da muka karanto wanda yake cikin sunan Ibn Majah sannan akwai hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda da Jabir ibn Abdullah al-Ansari wanda kowane hadisin kenan zai iya zama a karkashin baba malam ke faɗa hadisin Abdullahi dan Abbas hadisi ne kyakkyawa a takaice hadisi ne ya inganta sai ya ce garibu min hazal wajhi amma hadisi ne garib garaba wadda take nisbiya ta wannan fuska an gane ko a kewaya a kewayo ba shi da wata hanya ta daban face wannan hanya daya daya babu ma ya ƙulu idza udkhila al-mayyitu al-qabr قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الحجاج وابن أرطاه النافي هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في لهده قال مرة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أبو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا أيضا wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abin da ya zama sunna wato wanda ya jibinci shigar da mamaci cikin kabari ya faɗa a lokacin da zai shigar da shi sawa'an mutum ɗaya ne ko mutum biyu ko mutum uku waɗanda suka shiga cikin ramin kabari za su kama mamaci su shigar da shi cikin kushewa to wannan babi yana mana bayanin abin da ya dace su faɗa na addu'a shine a nan malam ya shigo da hadisin abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda ke cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana iza udkhila almayyitul qabra wato lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato idan za a shigar da mamaci a cikin kabarinsa ƙala wato sai manzon Allah ya faɗa marwaicin abu khalid al'ahamar wani lattin sai ya ce idza wuri almayyitu fi lahadi wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan za a aza mamaci a cikin kushewarsa kenan maimakon kana idza udkhila almayyitu alqabra sai ya ce idza wudi almayyitu fi lahadi qala marra wani lattin shi abu khalid al-ahmar sai ya ce to ga addu'ar da manzon Allah yake fada shine sai ya ce bismillah wato ina shigar da wannan mamaci cikin kabarinsa da sunan Allah wabillahi kuma wato da umarni na ubangiji subhanahu wata'ala domin shine yayi umarnin cewa idan mamaci Allah ya masa rasuwa a gina rami abin ne shi kamar yadda ya ce kuma amatahu fa akbara ubangiji ta'ala shine ke karbar rayuwar wato shine ke karbar rayuwar bawansa idan ajalinsa ya kai fa aqbarahu kuma ubangiji ta'ala shine ya suturce bawansa ma'ana ya shar'anta a gina rami abin ne shi to shine yace wa billahi kenan da hukunci na Allah da umarninsa ne wato nake shigar da shi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kuma akan wato shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine addinin musulunci ko kuma wa ala millati rasulillahi kenan akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine musulunci wa qala marra wani lattin maimakon kenan waccan addu'a ta farko sai ya ce bismillahi kenan wannan ba bambanci da ta farkon wa billahi sannan wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam maimakon wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan mamaci muna shigar da shi kabarinsa akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan addu'a ita ce addu'ar da ake yi idan za a shigar da mamaci cikin kabarinsa kuma ita wannan addu'a kar mu fahimci cewa duk waɗanda suka halarci jana'iza idan za a shigar da mamaci kowa zai yi wannan addu'a ita wannan addu'a ta banta ne ga waɗanda suka jibinci shigar da mamacin cikin kabarinsa kamar yadda shek nasir allah ya ji kansa a cikin littafinsa a hakamun jana'iz matsala ta 102 yake cewa wa ya ƙulun ya ba'uhu fi lahadi mutumin da zai shigar da mamaci cikin kushewa shine zai faɗi wannan addu'a ya ce bismillahi wa billahi wa ala sunnati rasulillah domin akwai hadisi wanda na cikin al-mustadrak na alhakimun mai saburi wanda wato albayabi Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce almayyitu idza wuri a fi kabri shi mamaci idan za a shigar da shi cikin kabarinsa فليقل الذي يضعونه حين يوضع في اللحد an gane ko cayi faliyakulil ladina waɗanda ya ba'unahu za su azama mace cikin ƙabarinsa sai su faɗa hina yuga fil lahad lokacin da za su shigar da shi cikin ƙabarin kenan su ne za su faɗi wannan addu'a bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah an gane ko bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah haka a cikin hadisi na ibn umar Allah ya kara masa yadda wanda na cikin sunani abi daud da sunan ibn majah da kuma nan cikin sunan tirmizi kamar yadda shine hadisin shi wannan lafazin yadda ya zo annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana idza wada al mayyita fil qabr manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan zai azama mace cikin kabarinsa shi manzan Allah sai ya ce bismillahi wa billahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to don haka kasancewar ita wannan addu'a kenan abinda muke so mu sani ta keɓanta ne ga waɗanda za su shigar da mamaci cikin kabarinsa kuma yin wannan addu'a bayyanar da ita ba sunna ba ne ba sai dai in ta fuskar karantarwa ne domin wanda ya jahilci addu'ar da ake yi don ya san da cewa ga addu'ar da ake in za a shigar da mamaci tare da cewa jahiltar wannan addu'a shine ya kai jama'a suka zo da abin da ba a sa su ba wanda daman ka'ida ce duk lokacin da aka binne sunna to ba abin da zai maye gurbin taface bidiya su da yawa in ka halarci jana'iza in za a shigar da mamaci cikin kabari sai ka ji jama'a sun kwasa la ilaha illallah ba wurinta ba ne abin da ya dace da nan bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah shi ma ga wanda suka jibinci shigar da mamacin cikin kabari su ne aka sunanta ma yin wannan addu'a sawa'an mutum ɗaya ne zai shigar da shi ko mutum biyu ko mutum uku ko sama da haka kenan waɗanda suka kama gawa za su shigar da ita cikin loto na kabari su ne aka sunanta ma yin wannan addu'a mu iya kenan wanda muke gefen kabari abin da yake kanmu shine at-tadabbur mu tsaya mu lura da makomar wannan mamaci mu dau wa'azi to don haka kenan wannan ɗaya daga cikin kenan sunnoni waɗanda suke na binne mamaci duk da cewa tana iya yiwa za mu iske a gaba yanda ake shigar da wato mamaci cikin kabarinsa ba laifi domin ƙarin fa'ida a nan ɗan ambata kenan in za a shigar da mamaci cikin kabari za a shigar da shi kenan ta gefen ta ɓangaren kafafuwan shi tare da cewa fuskarsa wato tana mai fuskantar alkibla kenan kenan ta wajen kawahuwa ta nan za a zaro shi kenan daidai kuma cewa an masa kenan iya irin yadda zai kwanta kenan hakarkarinsa akan hakarkarin shi na dama kenan kuma fuskarsa wato ta fuskanci alkibla kenan sai ya zamanto kamar misali a yanayinmu na nan kan shi kenan a bangaren kudu kawahuwan shi kenan a bangaren kenan arewa ya zamanto kenan fuskar shi kuma ta fuskanci gabas kenan haƙarƙarin shi na dama shine a ƙasa kenan haƙarƙarin sa na hagu shine a sama ta haka ake shigar da mamaci kenan lokacin da aka miƙa musu in za su shigar da shi kenan cikin kushewa shine za su faɗi wannan addu'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana to don haka ashe shi binne mamaci shigar da mamaci cikin kabarinsa ba wani abu bane ba cewa naga ana yi ya kamata shi wanda zai karɓi mamaci ya shigar da shi cikin kabarinsa ya zamanto ya fahimci yadda ake shigar da mamaci cikin kabari amma so da yawa yau daga kun halarci jana'iza mafi yawan jama'a sai ka ga mutum ya yi karambani kawai ya shiga rani inda za ka tambaye shi to wata addu'a ake yi idan za a shigar da mamaci cikin kabari bai sani ba bai sani ba ita kuwa addu'ar ba ma wata addu'a ba ce ba mai wahalar ku bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah malam ke faɗa cewa wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa kuma hadisi ne wanda yake gare min hazar wajihi ta wannan fuska don haka magabatan kwarai suke wasiyar cewa in sun mutu a musu gunna wadda take ta sunna gunna wadda take ta sunna shine a zo da duk abin da wato shari'a ta shar'anta wato ɗaya bayan ɗaya kenan ya zamanto waɗanda suka fahimci yanda wannan ibada take kenan su ne ya dace a ce sun jibinci wannan al'amari duk wanda bai fahimta bai ya sha da baya sai malam yake cewa wa qad ruya hadha al-hadith yace tabbas yace an rawaito wannan hadisi min gairi hazar wajhi aiba yace ba ta wannan fuska ba dada kuma an gane ko amma waccan fuska ta farko kenan fuska ce wadda take gariba don haka malam yace garibu min hazar wajhi sai yace an rawaito shi kenan ta wata fuska ta daban daga Abdullahi dan Umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Siddiq annaji wato ya rawaito shi daga Abdullahi dan Umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin kenan wannan riwaya wadda ta gabata ita daga nafi ne daga abdullahi dan umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai malam yake cewa an rawaito shi daga abu siddiq annaji daga abdullahi dan umar mawqufan aiba wato fada ce ta ibnu umar ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka dai a takaice hadisi ne sahihi kuma ga iya abin da yake karantar da mu addu'a ta shigar da mamaci cikin kabarinsa ga wanda ya jibinci shigar da mamacin cikin kabari babu ma ja'a fi thawbil wahid yulqa tahta al-mayyit fi al-qabr قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري قال حدثنا عثمان قال حدثنا عثمان بن فرقد أنه قال سمعت جعفر بن محمد ana abihi annahu qala annahu qala الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة والذي ألقى القطيفة تحته شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر وأخبرني عبيد الله بن أبي رافع أنه قال سمعت شكران يقول أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث شكران رضي الله عنه حديث حسن غريب وروى علي علي بن المديني عن عثمان بن فرقد هذا الحديث قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن شعبة هو ابن الحجاج الواسدي العتكي عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جئل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة عن أبي عن أبي حمزة القصاب واسمه إمران بن أبي عطاء وروي عن أبي جمرة الضبعي واسمه نصر بن إمران وكلاهما من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم قال وقال محمد بن بشار في موضع آخر حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا أصح wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo wato na sanya zane ɗaya wanda ake jefa shi a cikin kabari a ƙarƙashin mamaci kenan kafin a shigar da mamacin cikin kabari a shimfiɗa wato wani zane shine a nan malam sai ya shigo da hadisin wato jafar ibn muhammad daga mahaifinsa shine Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Abi Talib wanda shi Ja'far kin shine ake kiran shi Ja'far sadiq wato shi mahaifin nasa ke faɗa shine kenan Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib yake cewa allazi alhada qabra rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Abu Talha wato wanda ya gina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kabari wato shine Abu Dalha Abu Dalha kenan mijin Ummu Sulaim shi ya gina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan kabari wanda kuma kabarin da ya gina shine Allah don haka yace alhada qabra rasulillahi sallallahu alaihi wasallama Abu Dalha abu dalha kenan shi ya gina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kabari wato ya yi loto sai ya ce wallazi alkal qadifa tahtahu wanda wato ya shimfida wani zane a karkashin kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin a shigar da gawar tasa cikin kabari wato shine yantaccen bawansa wanda ake kiran shi shukuran wanda shi shukuran wato ‘yantaccen bawa ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kafin a shigar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin kabari sai ya kawo wannan zane wanda ake kiran shi katifa an gane ko shi ne a nan a hausa ake cewa katifa amma galibi in an ce katifa matala ake nihi amma in suka ce katifa abinda suke nihi abinda ake shimfidawa a kwanta a kansa amma galibi suna amfani da shi a kan zane kakkabra kuma wanda yake da geza wanda kamar wani mayafi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin yana raye wato yake yafa shi to shi shi Qur'an sai aka tambaye shi me yasa kai haka sai yake cewa ina kyamar yace wani ya zo yana yafa wannan mayafi bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka kafin wasu daga cikin sahabbai su ankara wato kafin a shigar da manzon Allah cikin kabarin sai ya sauki sai ya shimfiɗa wannan mayafi wasu sun gani wasu ba su gani ba ya shimfiɗa wannan mayafi wannan kenan a karan kansa ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba shimfiɗa ma wani mamaci wani zane kafin a shigar da shi cikin kabarinsa kuma bai taba umarnin cewa a sa kuma ba a taba yi ba a gaban shi ya gani ya kyale don haka shi wannan sahabi ya yi ne a karan kansa kuma don haka kasancewar abin ya shi ma ya nuna illa menene illar ya ce ina kyamar a ce bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan zane da manzon Allah yake yafawa a jikinsa a ce wani ya zo yana yafa shi to shine anan kenan shi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da labari dangane da wanda ya gina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kabari shine Abu Dalha wanda ya shimfiɗa wannan zane kafin a ɗora gawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin kabari wato shine yantaccen bawansa mai suna Shukran shine sai yake cewa qala Ja'far wato Ja'far sai yake cewa wa akhbarani Ubaidullah ibn Abi Rafi ke faɗa cewa sami'tu Shukran wato naji Shukran shi da kansa yana faɗa yana cewa ana wallahi ya ce na rantse da ubangiji na ni ni ne da rahatul qatifata ta hata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fil qabr wato na shimfiɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan zane a karkashin sa cikin kabari kafin a shigar da shi don haka kenan a karkashin wannan hadisi shine anan bayan malam ya mana bayanin cewa wato hadisin shukuran hadisi ne hasan wato hadisi ne kyakkyawa sannan kuma hadisi ne kare sai yake cewa ali ibn al-madini ya rawaito daga usman ibn farqat ma'ana ya rawaito wannan hadisi daga usman wato ibn farqat kenan kamar yanda shi zaid ibn akhzam abba'i al-basri ya rawaito to haka shi ma ali ibn al-madini ya rawaito shi daga usman ibn farqat sai yake cewa wato sannan malam sai ya zo da hadisi na biyu a baban shine hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa ju'ila fi qabrin nabi sallallahu alaihi wa sallama qatifatun hamra yace an sanya wani jan zani a cikin kabarin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ko wani jan zani kenan shine aka shimfiɗa a wannan a cikin kabarin manzon allah sallallahu alaihi wa sallama kafin a shigar da gawar wannan hadisi na cikin sahihu muslim malin don haka ya ce wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacci sai yake cewa shu'uba ibn al-hajjaz ya rawaito daga abi hamza al-qassab wanda shi abu hamza al-qassab sunan shi imran ibn abi aba sannan sai ya ce an rawaito kuma wannan hadisi daga abi jamra al-dubai abi jamra abdubai shi ma sunansa wato nasir ibn imran kaga anan bambancin kaɗan ne shi wancan abu hamza shi kuma wannan abu jamra shi wancan abu hamza al-kassab shi kuma wannan abu jamra abdubai shi abu hamza al-kassab sunan shi imran ibn abi abba shi kuma abu jamra abdubai shi kuma sunansa nasir ibn imran kenan kaga sunan mahaifin abu jamra shine sunan wato shi abu hamza al-qassab dukkan su marwaita ne guda biyu dan haka malam yace wakila kuma min ashabi ibn abbas kenan dan kada wani lokaci kaga abu jamra abu ba'i kace a kuskure ne ai abu hamza al-qassab yake gaba ɗayan su malam yace min ashabi ibn abbas suna daga cikin almajiran abdullahi dan abbas kuma kowanne ya rawaito hadisin sai ce wa qad ruwiya an ibn abbas an rawaito daga abdullahi dan abbas annahu kariha abdullahi dan abbas yana kyamar an yulqa ta hadal mayyiti bil qabri shay a shimfida wani abu karkashin mamaci a cikin kabari saboda me yasa bai ga ana yin haka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka shi abdullahi dan abbas anan da ya rawaito hadisin cewa an sanya kenan wani jan zane aka shimfiɗa shi a cikin kabarin maza Allah sallallahu alaihi wasallama kafin a shigar da gawarsa shi ya rawaito hadisin amma sai ya ce shi yana kyamar haka me yasa saboda abu ne wanda yake ba a san shi ba a zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma sahabin da ya aikata haka ya nuna illar cewa shi yana kyamar ya ga wani bayan wucewar maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana yafa wannan zane don haka sai ya yi maganin su ya shigar da cikin ya shigar da wannan zane a cikin kabar don haka kuma jumhurin ma shi shine don haka sai malam yake cewa wa ila hadha zahaba ba'du ahli ilm wato wasu daga cikin malamai akan haka suka tafi jumhurin malamai dukkansu sun tafi sun kyamaci cewa a shigar da wani abu na zane a shimfiɗa kafin a shigar da mamaci cikin kabarinsa suna kyamar haka domin ba abu bane ba wanda yake sananne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sahabin da ya aikata haka domin ran shi ba ta jin daɗi ya ga cewa wani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yafa wannan zane bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takan iya yiwuwa ai kamar abu ne so da yawa za ka gani idan mutum Allah ya masa rasuwa ganin wannan tufafi nashi da yake sakawa a jikin shi so da yawa wani daga ya ga tufafin hankalin shi yake tashi kenan don haka shi takan iya yiwuwa yana da irin wannan ɗabi'a don haka kenan ya ce to bari ya yi maganin wannan zane zane ne kuma wanda yake sha malam ke faɗa cewa muhammad ibn bashar wato ya faɗa a wani wuri na daban dangane da riwayar wannan hadisi yake cewa haddasana muhammad ibn ja'far wa yahaya an shu'ba an abi jamra an ibn abbas sai yake cewa wa hadha asah yace wannan kuma wato shine yafi inganci kenan shine dai hadisin da malam ya faɗa babu ma ja'a fi taswiyatil qabr قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل أن علي رضي الله عنه قال لأبي الحياج الأسدي أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمستا قال وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض قال الشافعي أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يوضع ولا يجلس عليه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na daidaita kabari ma'ana a sauke shi ya dawo ƙasa a daidaita shi da sauran kaburra ko kuma a daidaita shi ya yi libur da ƙasa babu bambanci kamar yadda wasu malamai suka fahimci haka idan aka ce a taswiya shine a daidaita abu ya zamanto kenan babu wani bambanci ya zamanto sun zamanto kai daya shine anan malam ya shigo da hadisin aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda ke fada ga almajirinsa kuma na hannun damarsa shine abul hayyaj al-asadi aliyu ya ce da shi a ba'atuka alama ba'atsani bihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya ce zan aika ka akan wani aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika ni a lokacin da yake raye manzon Allah ya ce da ni an gane ko Allah ta da a kabran mushrifan manzon Allah ya ce ma Ali kada ka bar wani kabari wanda yake mushrifan ya ɗaukaka ya kire sauran kaburra sawa'an wanda aka tila masa ƙasa aka gina shi aka ɗago shi ko wanda aka gina kubba a kan shi shine ɗan ɗaki da suke ginawa a kan kabari maza Allah ya ce masa kada ka bar irin wannan kabari illa sauwaitahu wato sai ka daidaita shi da ƙasa kenan ka yi libur gaba ɗaya ka rushe shi ko kuma illa sauwaitahu sai ka daidaita shi da sauran kaburra kenan wanda daman ka'ida kabari ba a buƙatar ya wuce ɗani ɗaya kenan tsawon shi gaba sama sannan sai ya ce masa wala timsalan ya ce kada ka bar wani hutu ya ce illa kwamastahu sai ka shafe shi idan ya abinda ake kira da timsal wato shine kamar hutu da ake yi na abu wanda yake mai rai kamar gumaka kenan in ma hutu na mutum ko na dabba ko na menene wanda ake yin kamar gumaka da ake sassaƙa su ko a yi su da laka ko da dutse su ne ake kira da tamasir an gane ko wanda kasancewar su waɗannan tamasil a can farko sun halatta misali kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa ya amaluna lahu ma ya sha'u min mahariba wa tamasila wa shifanin karshawa to amma kasancewar ubangiji ta'ala ya haramta waɗannan tamasil kamar yadda yake cikin wato suratul anbiya wanda annabi ibrahimu alaihi salam yake faɗa ga jama'arsa ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifu wanda waɗannan hotuna da suka yi na gumaka su ne suke bauta musu don haka shine yace wala timsalan yace ko wani hoto yace illa damastahu yace sai ka shafe shi kenan in kamar wanda aka yi ne da itace ko aka gina shi da dutse ko da laka aka yi ko da wani abu to wannan sai ka rubuza shi kenan ka sanya gatari ka masa ɗaya ɗaya in kamar misali wanda aka zana ne da fenti kenan sai ka sanya in ma ka kankare wannan fentin ko kuma ka sanya kenan wani fenti gaba ɗaya ka shafe shi shine aliyu dan abi talib ya aika abu hayyaj akan wannan aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya aika shi to don haka shi kabari ka'ida a shari'a ba a bukatar kabari ya wuce tsawon shi gaba sama ya wuce ɗani ɗaya haka ake bukatar kabari kuma in an yi shi abin da ake bukata a yi tozo an gane ko kamar yadda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tozo aka masa ba a shahi kabari tare da cewa wasu daga cikin malamai suna ganin cewa a shafe shi ai kamar yadda ake rihin daki kenan haka to amma kauli wanda jumhurin malamai suke kan shi wanda kuma shine arraji abin da yake sunna kabari in an yi shi ai masa tozo kenan a taro ƙasa nan a taro ƙasa nan sai ya zamanto ya yi tuzo a sama kuma tsawon shi gaba sama kenan bayya bayya dacewa ya wuce ɗani ɗaya don haka bayya halatta a ƙaru wata ƙasa ta kabari a tila wata ƙasa ta daban ba wadda aka tono ba a ƙara tilawa domin ya yi gaba sama wannan bayya dacewa haramu ne domin kasancewar game da ɗaukaka kabari ya wuce sauran kaburra wannan akwai wasu illoli waɗanda suke ayyuka na banna wanda wannan shi ya kai wasu suke bauta ma kabarra suke tashi takanas wato su je kabari wai domin roƙon wasu biyan bukatunsu da wasu abubuwa da kuma ɗaukan wannan kabari cewa ya fi kowane sauran kabari kusa da ubangiji subhanahu wata'ala an ɗauke su kamar cewa su ne makusantan allah kamar yadda wasu aka samu daga cikin jama'a ta musulmi waɗanda suke gina kogobi akan kaburra wal iyazu billahi wanda galibin su kuma sun bar addinin musulunci me yasa saboda abubuwa waɗanda suke na shirka suke aikatawa game da waɗannan kaburra don haka duk lokacin da jama'a ta musulmi suka samu dama suna da kudura suna da iko to duk wani kabari da aka gina shi aka daga shi ya wuce sauran kaburra dole a je a daidaita shi a rushe shi a maida shi ya zamanto daidai sauran kaburra duk kabarin da aka zo aka gina wata kubba a kan shi jama'a ta musulmi duk lokacin da ya zamanto suna da iko dole ne su je su rushe waɗannan kubbobi domin kasancewar wannan kafa ce wadda take kai mutane zuwa bauta ma wani Allah subhanahu wa ta'ala shi wannan da aka zo aka gina kubba akan kabarinsa waye je ya leka ya ga halin da yake ciki me yiwa kabarin nasa ma rami ne daga cikin rami wanda yake na wutar jahannama wal iyad billah wanda abubuwa ne sun riga sun yadu a cikin jama'a ta musulmi kamar yadda mun yi bayani tun a cikin darasinmu wanda yake na tauhidi wani dan uwa yake bani labarin kabarin da yake nan garin su nan wajen doso kabarin an zo an gina shi da aka gina shi gaba daya karo ne aka yi kuma aka sa AC ya zamanto kuma gaba daya shi bitiran shi aka yi wanda mutane suke zawa su sa kabarin gaba suna yin sallah suna roƙon bukatunsu wanda da kanshi yake gaya mun da kunnen shi ya ji wani daga cikin waɗanda suke khadimin wannan kabarin yake cewa wannan da kake gani duniya da lahira gaba ɗaya ta su ce wanda suka ba sun ba wanda suka hana sun hana kuma a gaban shi yake cewa ya ga wasu da suka zo kawai kabarin suka sa gaba suke sallah ba ma maganar alkibla wanda har mu ma nan in kai gabas a nan kafin ka kai bore zuwa wajen su difa nan bakin kwalta akwai wani kabari an zo an gina kubba a kan shi kuma nan in ka je a gadas a cikin makabartarsu akwai kubba wanda dukkan waɗannan abubuwa ne waɗanda suke na asha wanda ya zama wajibi a kan shugabanni na musulunci su yi ƙoƙarin kawar da wannan banna wallahi gusar da wannan abu ya fi a rushe gidan giya ko a rushe gidan karuwa saboda wannan ya fi illa ya fi illa gaba ɗaya wannan zai tabar da jama'a ya sanya su tabi duniya da lahira domin shirka ce a gusar da wannan shine ya fi dacewa akan gusar da gidan giya a farko in akwai irin waɗannan to su ya kamata a fara rushewa kafin a zo a rushe gidan giya da sauransu saboda abubuwa ne waɗanda suke na bautar wani Allah to don haka kasancewar bayya halatta ya zamanto duk wani kabari ya zamanto an daga shi ya wuce sauran kabarra shine a nan aliyu dan abi talib ya ce zan aika ka akan aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika ni Allah ta da kabran mushrifan ya ce kada ka bar wani kabari wanda yake ya ɗaukaka ya kere sauran kabarra ya ce illa sawaitahu ya ce sai ka daidaita shi nan wasu malamai suka ce sai ka daidaita shi da ƙasa tu zan ma kar a yi masa gaba ɗaya a rushe shi ya yi libur da ƙasa wasu malamai suka ce illa sawaita hu kenan a daidaita shi da sauran kabarra kenan ya zamanto daidai kabari wanda yake a sunnance kenan kar ya wuce tsawon ɗani da sai ya ce wala timsalan ya ce kada ka bar wani hoto wani gunki ya ce illa da mastahu ya ce face sai ka rusa shi kenan in wanda hoto ne wanda yake kenan na icce ko na dutse ko na menene kenan a rubuta shi in kwa kasancewar disan ne kenan a sanya wani abu a goge shi kenan a kaikaice wannan hadisi yana nuna mana bayya halatta kabari kenan a daga shi wuce ka'ida iya gwargwadon kabari shine dani daya kamar yadda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato haka yake shine anan malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya kara musu yadda wanda hadisin zai iya zama a karkashin babu shine hadisin Fabala ibn Ubay wanda na cikin sahihu Muslim Sumama ibn Shufay yake cewa mun kasance da Fabala ibn Ubay a kasar Rum sai wani daga cikin jama'ar da muke tare da su Allah ya masa rasuwa da aka zo aka binne shi wato fabala Allah ya kara masa yadda sai ya ci a daidaita kabarin kenan kar ya wuce ɗani ɗaya sai ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana umarni game da daidaita kabari ma'ana kar a daga kabari ya yi sama ma'ana kar ya wuce ɗani ɗaya shi ne malam ke faɗa cewa hadisin ali Allah ya kara masa yadda hadisi ne kyakkyawa sai ce wal amalu ala hadha inda ba'd ahli al-ilm wato aiki akan haka yake a wajen wasu daga cikin malamai ya karahuna an yurfa alkabru fauka al'ar wato suna kyamar a ɗaukaka kabari wato burbushin ƙasa su abinda suke gani ma kwata-kwata addini ta shi da ƙasa su yi kar a ɗaga shi an gane ku to zan ma kar a yi masa addini ta shi da ƙasa su wasu malamai akan haka suke قال الشافعي الإمام الشافعي سيجي أكره أن يرفع القبر illa bi kadari ma yurafu annahu qabr yace ina kyamar a ɗaukaka kabari sai face gwalgwadon yadda za a gane cewa kabari ne li Allah yuba yace dan kada a ringa taka shi wala yujlasa alaihi kuma dan kada a hau kanshi a zauna kawai a dan dago kasa il kadan wanda za a iya gane cewa kabari ne dan kada a taka shi kada a zauna a kanshi amma a daga shi ya wuce wannan ka'ida al-Imam Shafi'i yace ina kyamar haka don haka dai a takaice daga kabari a girmama shi wannan haramun ne iya abin da ake bukata kada ya wuce ɗani ɗaya kuma a yi masa tuzo wannan shine sunna nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك